إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى ساكي سادوا ومسأل البركة تكيوانا جيرنجيا تدرس daga littafin malam abdulsalam bin barjis ala abdulkarim Allah ya gafarta mishi wannan littafi mai suna wato usulud da'wati as-salafiyya inda malam ya gabatar da asalin littafin a matsayin muhadara inda ya tattauna akan wasu ka'idoji guda goma waɗanda ake gina da'awar salafiyya akai da'awa kira zuwa ga tafarkin Allah subhanahu wata'ala da tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama a bisa fassarar malaman farko ‘yan mazan jiya cikin sahabbai kenan da tabi'ai da makamantansu Allah ubangiji ya saka musu da alkhairi idan ba manta ba muna magana akan wato asali na tara daga cikin jeren ge waɗannan asallai da malam ya zana mana wanda shine munabazatu ahlul bid'a wato tsayawa tsayin daka wajen ganin cewa an hana 'yan bid'a sakewa an hana su ainihin wato yayata bidiyoyinsu sannan an yi tahziri an tsoratar da musulmi game da hadarin da ke cikin waɗannan bidiyoyi wannan ka'ida ta tara daga cikin ka'idojin da ake gina da'awar salafiya akai ita ce muke tattaunawa akai sai lokaci ya kure mana za mu tashi a shafi na 69 a inda malam yake cewa ولهذه العلة الملحوظة وهي دخول البدع في القلب وخشية علوقها بها علوقها به كان السلف رحمة, رحمة الله تعالى عليهم لا يستمعون للمبتدئ كلاما ويحرصون كل الحرص على الابتعاد من المواطن التي يتكلم فيها أهل البدع yanda iya tunawa ya ambata mana cewa salaf suna gudun ‘yan bid'a suna nisantar da kunnuwansu da kunnuwan ɗalibansu da masu sauraronsu daga sauraron 'yan bid'a ya kawo mana maganganu daga littafin ibn babba shine al-ibanatu an shari'ati an shari'atil firqatin najiya a darasin na baya ne kuskure na ce al-ibanatu an usulid diyana wannan suna da littafin abul hasan al-ash'ari ne rahmatullahi alayhi shine yazo kan bakina na ambace shi da wannan suna amma na shi malam ibn babba al-ukbari sunan shi al-ibana an shari'an shari'ati al-firqati annajiya ga wannan littafi na ibnu babba aka kawo maganganu da suke nuni da irin haka da irin tsoratarwa da malaman salaf suka dinga yi ya kawo mana ainihin magana da isnadin ta zuwa ga mufaddal dan muhalhal as-sa'di ɗaya daga cikin malaman ahlus sunna ɗaya daga cikin ubbadu ɗaya daga cikin sikatu masu ruwaita hadisi a inda yake cewa idan ka zauna da ɗan bid'a ba zai fara baka labarin bid'a ba domin inda zai fara baka labarin bid'ar to nan da nan zaka tsorace shi ka gudu ka bar shi yace amma zai dauko maka wani hadisi ne a cikin sunna sai ya so ka bid'a shi karkashin wannan ainihin hadisi sai ma da yake cewa saboda wannan illa wannan hadari da aka tsinkayo shi wahiya wannan hadarin shine dukhulul bid'i fil qalbi yadda bid'o'i suke iya shiga cikin zuciya wa khashyatu uluqiha bi da tsoron cewa idan bid'a ta shiga cikin zuciya za ta iya makalkalewa kana salafu rahmatullahi ta'ala alaihim shi yasa malaman salaf Allah ya musu rahama suka kasance la yastami'una lil mubtadi'i kalamu ba sa baiwa dan bid'a dama a ji maganarsa wa yahrisuna kullal hirsi ala al-ibti'adi da haka kuma suna kwadaitarwa dukkanin kwadaitarwa daga nisanta am anil mawatin allati ya takallamu fiha ahlul bid'ah cewa mutane su nisanci wuraren da ƴan bid'a ke magana sawa'un wurin karatun su ne wurin muqabala da su ne wurin tattaunawa da sauransu lalle a nisanci haka faqad rawa ibn babba fil ibanati aidan har ila yau ibn babba al-ukbari rahmatullahi alayhi ya kawo a cikin al-ibana an shari'atil firqatin najiya ya ruwaito bi sanadihi an ma'amar daga ma'amar yace qala كان ابن طاووس جالسا ابن طاووس يا كسانشي a zaune فجاء رجل من من المعتزله sai wani mutum mai bin ɗariƙa ko aƙidan mu'tazilanci su ne masu ta'awili na nasoshi na aƙida na sifatu masu ta'awili game da labaran lahira da suka bi a cikin hadisai masu ƙaryata azabar kabari masu ƙaryata ganin Allah da makamantansu faja'ala ya takallamu wannan dan bid'a sai ya fara zance ya fara magana qala fa adkhala ibn tawus usba'aihi fi udhnayhi sai ibn tawus ya sa yatsin shi guda biyu haka sai ya toshe kunnensa ma'ana baya son ya ji wannan abin da ake faɗa wa qala libnihi yace wa ɗansa ya bunayya ai bunayya udkhul adkhil usba'aika fi udhnayka washdud yace kai dana sa hannayenka a cikin kunnenka kuma ka danne da ƙarfi wala tasma man min kalamihi shay'an kar ka sake ka ji wani abu daga cikin zancen wannan malami qala ma'mar ya'ni anna al-qalba da'if ma'mar yace abinda malamin yake nufi ita zuciya tana da rauni duk abinda ta ji zai yi wani tasiri a kanta duk abinda ta saurara ko da bata ne ta san bata ne amma zai dinga wato kaiwa da kawowa a cikin zuciyar yana riya mata to ko kaza ne ko ba kaza bane shi sa mummunar magana ba sai ka ji ta ba a nan nake so ne mana wani ishara zuwa ga yadda zamu gane wannan abu galibi mutanenmu a yanzu matasa ahlus sunna yan boko idan suka ji an ce kada a saurari yan bid'a kar a ji maganar su kada a yi muƙabala da su sai su ce a to me zai hana a ji daga nan a yi musu raddi me zai hana a san yadda za a yi a saurare su a ƙure su mu muna gani idan ba a saurare su ba ai za su ce an san suna da gaskiya ne shi za ka ƙi sauraron su wannan shine falsafar da ke zuwa cikin tunanin mutane da ya kamata mu gane kwatankwacin ɗan bid'a da bid'a sakaman kwatankwacin sokawe masai ko kwata bai yiwuwa da kayanka mai kyau lafiyayye saboda kana tsammanin akwai wani ɗan abu mai kyau wata 'yar wani zobe na azurfa da ya fada cikin gidan kashi da ake ake ake ake ake tara shi ka ce bari ka shiga da farashar da ka ai ba komai kai ka san yadda zaka yi taka tsantsan ba zaka taɓa ba kamar haka ne kana so ka shiga cikin kwata ana ce maka a a a a kana cewa ai ka san kwata ce matukar ka shiga sai wani datti ya makale maka alama ka kamu da wani ciwo wani infection ya kama ka to shine wannan shine kwatankwacin bid'a jama'a kwatankwacin aqida ta yan bid'a matukar ka ce wai bari ka je ka ratsa da sunan ka ji menene za a ratse da kai an sama ka a tarihance kamar da ɗaliban al'imamul gazzali suke ba da labari kamar da al'imamul zahabi ya kawo cewa al'imamul gazzali ya shiga karatun falsafa da ilmul kalami ne da nufin wai bari ya tsaftace ilmul kalam aka ce da ya gama shan wannan bid'a ya koya ya iya sai ya kasa amma yadda ita haka suka ce falan mabtala'aha yayin da ya kwankwaɗe ta lam yastati an an yi kurijaha sai ya kasa fitar da ita zaka sai ya zama mafi karancin al'amarinsa shine rudani ya rasa gane menene daidai me ba daidai ba wannan gazzalin fa jama'a yana daga cikin irin abin da ake cewa azkiya uddunya ɗaya daga cikin mutane wanda a tarihin al'ummar musulunci an sani an gani a aikata cewa Allah ya bashi basira ta musamman to yana kuma ga kai wanda watakila basira ka ba ta kai irin tashi ba zurfin ilimin ka bai kai irin nashi ba da haka abin da ya kamace ka ka guje ma barna ka guje ma inda ake yin ta kaje inda ake yin abun alkhairi ina fata mun gane wannan wannan magana tana cikin tafa ibnu batta a cikin juz'in sa na biyu shafi na 446 wa qadra ibn batta aidan fi kitabihi al-mishari ilayhi sabiqan atharan min hadha al-qabil ibn batta ya ruwaito maganganu da yawa a cikin littafin shi dinnan wanda suke da irin wannan ma'anar fima akhrajahu an abdurrazzaq daga ciki akwai abin da ya ruwaito daga abdurrazzaq wa qala an nafsihi abdurrazzaq yake cewa qala li ibrahim ibn muhammad ibn abi yahya malam ibrahim dan muhammad dan abu yahya wani ba mu'tazili ne wa huwa ahadul mu'tazila yace da ni aral mu'tazila indakum kathira yace naga kuna da yan mu'tazila da yawa a garin abdurrazzaq sanani kenan a kasar yaman qultu na'am ce eh haka ne wa hum yaz'umuna annaka minhu ce kuma su mutazilan suna ce mana kai ma nasu ne qala yace afala tadkhulu ma'i hadha alhanut hatta ukallimaka sai ce Abdurrazzaq to ko za mu shiga wannan gidan alhanu shine kaman wani gidan abinci ko gidan kwana ko wani guest house haka mu shiga mana mu tattauna ko wata rumfa haka qala qultu la nace a bana bukatan wani zance a gunka qala lima sai shi dan abiya ya ce to me yasa ba za ka saurare ni ba qultu yace li anna alqalba ba'ifun mala abdurrazzaq sanani fa yace saboda zuciya tana da rauni waddinu laysa liman ghalab addini ba ga wanda ya ci nasara ba ba wai in ka fi hujja shi kenan kai kake da gaskiya ba shine ma'ana addinu laisa liman gara dan an zo an yi muƙabala wane ya ci nasara muƙabala ba kamar wasan ƙwallo bane a ciki shi kenan shi ke da gaskiya a'a addini na mai hujja ne amma ta yi wannan mai hujjan bai samu halin ba da hujjan ba ko kuma hujjar da yake wakilta bai santa ba dan an yi muƙabala da ahlus sunna da wani wanda ba ahlus sunna ba an ga cewa a cikin muƙabala an yi buji-buji da ahlus sunna wannan bai nufin sunna ba gaskiya bace abin da yake nufi kawai shi wannan da ke wakiltar sunna bai cancanci ya wakilce ta ba shine kawai abin to da ka yace waddinu laysa liman galab gaskiya ba ta hannun wanda ya ci galaba wannan magana ita ma tana cikin littafin al-ibana na ibn batta a wancan wasa wa kharaja ibn batta aidan bi sanadihi an sa'id ibn amir qala ya sake fitarwa zuwa ga sa'id dan amir yace haddathana sallam ibn abi muti'in anna rajulan من أصحاب الأهواء قال لأبي أيوب السختياني wani mutum cikin masoya zuciya ‘yan bid'a masu bin sarrai ya ce da malam ayyub astakhtiyari ya ce ya ababakar Allah shi gafarta malam as'aluka an kalima in tambaye ka wani abu mana ƙala ayyubu ayyubu ya ce waje ala yushiru bi usbi'ihi wala nisfa kalima sai dinga nunawa da hannun shi haka yace ko ko dan haka ko rabin kalma ba zan yadda ka tambaye ni wala nisfa kalima yace wallahi ko rabin zaka tambaye ni ma'ana ba zai bashi dama ba ga baki da wa haka za kana salafu rahmatullahi ta'ala alaihim ajma'in wannan shine tafarkin magabata game da mu'amalanta yan bid'a jama'a ba wai su ne ma suke gayyata yan bid'a cewa ku zo mu muqabala ku zo mu muqabala a zo a tattauna wannan shine tafarkin magabata amma ka ga yanzu mutane ba sa ganin wannan tafarki a matsayin wani abu mai kyau suna ganin wani ƙauyanci ne ko tsoro ko rashin iyawa abinda suke so shine a fito a gwabza a gwabza a ba kuma jahilai da sauran mabiya dama kowa ya faɗa abin da ya ga dama kowa ya hukuncin da ya ga dama don haka sai ya zama an yi talbisul haqqi bil batil an cakuɗa gaskiya da ƙarya an kasa gane gaskiya daga baya sai ka ji mutane da kansu wannan abin yana faruwa akan suna cewa to mu fa an sa mana shubha mu fa an ruda mu to me ya kai ku tun farko abinda salaf suka guje muku kenan me ya kai malamai ma kenan suna guje ma sauraron yan bid'a saboda fitanar su da aka laga duk malaman littafan salaf na aqida sun tattauna akan irin wannan ka'ida inda ibnu battal nan ya haka na gabanin shi suka yi su lalakai su su su su abin nan al'ajuri su barbahari har zuwa imam Ahmad ibn Hanbal duk zaka ga sun tattauna akan irin wannan karhanci da da tsoratarwa da umarni da nisantar yan bid'a da haka wannan shine tafarki na gaskiya insha Allah malam ya ci gaba da cewa a ya azifuna an al-istima'i ila al-mubtadi'a suna guje ma sauraron yan bid'a bal yuhadhiruna min zalika suna jan kunnan mutane game da haka li alla yalija fil qalbi shay'un min bid'ihi dan karkaje wani abu daga cikin bid'arsu ya shiga cikin kunnanka ya shiga cikin zuciyarka fa tahsulu hina idhin halaka sai ka je ka halaka fa kaifa billahi yakunu qawluhum fi man yudarisu al-mubtadi' wa yahdiru durusahu dan ya zama suna tsotar da ka ba dan bid'a dama ka ji kalma ɗaya daga bakin sa ko kai magana ɗaya ko ya ma tambaye ka yadda ayyubu ya ce ni ba za ka tambaye ni ko rabin kalma ba to ina me kake tsammanin za su ce game da mai zama a gun dan bid'a game da mai halartar majalisin dan bid'a game da wanda yake dan bid'a alliance yake nuna mishi ba komai ana tare fala shakka anna kalamuhum fi hadha sawfa yakunu ashadd wa aqwa babu shakka zancen su game da wannan zai zama mai tsanani wanda yake wannan karfi wali hadha wali za lamma qadima sufyan ath-thawri al-basrata ja'ala yanzuru ila amri rabbi ar-rabi' ibn sabih wa qadrihi inda an-nas ذاك الإمام سفيان ابن سعيد الثوري رحمة الله عليه yazo garin basara sai ya tsaya yana lura ya sa ido yana kokari ya fahimci al'amarin arrabe ibn sabih wani wanda yana da hadisi a cikin tirmidhi ibn majah amma ana tuhumarsa ba kaddare wa qadrihi inda nasi yana so ya ga alkadarin sa ya mutane suke kallon shi fasa'ala an mazhabi sai tambaya game da aqidarsa shine ma'anar mazhabi a nan fa qalu lahu sai suka ce ma mazhabuhu illa sunna mu ba mu san komai game da shi ba sai sunna ai laysa na'rifu min mazhabi illa sunna mu dai muna ganin shi a matsayin ahlus sunna fa qala man biqanatuhu sai ce to amma su wane ne abokansa da suwa yake hulɗa da suwa ake ganin sa qalu ahlul qadari suka ce qaddariyawa dama kuma basara ita ce tushen aqida ta qadariyanci qala sai sufyan ya ce huwa qadariyun to shi ma ba qaddare ne dan uwansu yaqulu ibn battah rahimahullahu fil ibana ta'liqan ala qawli sufyan hadha sai ibn battah yayi ta'liqi akan wannan magana yace rahmatullahi ala sufyan ath-thawri laqad nataqa bil hikmati fasadaq ce Allah ubangiji ya gafarta ma sufyanu ya faɗi gaskiya ya faɗi hikima kuma yayi gaskiya wa qala bil ilmi kuma yayi magana da ilimi fa wafaqa kitaballahi al kitaba was sunna da aka yi dace da qur'ani da sunna wa ma tujibuhu al hikmatu wa yudrikuhu al ayan kuma yayi magana da abinda haka basi haka hikima ta hukunta kuma haka ido yake gani wa ya'rifuhu ahlul basirati wal bayani ko masu hankali da iya bayani suna ganewa qala Allah ta'ala domin Allah yana cewa يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنكم الله يتشي يا قوان لفكي إيماني كركو لكي وسو بطانة أبوكي من دونكم وسكما باين ولن دبائركم لا يألونكم خبالا ba su saura ba sa saurarawa ba sa ɗaya ƙafa wajen su ga cewa sun taɗiye ku sun zamar da ku waddu ma anikum fatan su kawai ku shiga cikin halin haƙulai wannan aya ce cikin sautu Ali Imran malam yace wa yaqulu al-Fudail ibn Iyad rahimahullah al-Imam Fudail ibn Iyad Allah ya gafarta masa yake cewa al-arwahu junudun mujannada kaga dai su zukata su rayuka wasu sojoji ne masu gane junan su wato wasu elements ne waɗanda suke iya gane kowanne ya gane irin wanda yake compatible wanda ya dace da shi sai su yi kusa da juna fama ta'arafa minha italaf idan aka samu zuciya iri kaza ko rai iri kaza sun yi kama da juna sai su kusanci juna ma'ana wani ran shi na mai san kirki ne wani ma ran shi na mai san kirki ne sai su sun yi abokantaka wanda ran shi khabith ne shi ma sai ka ga yana laluban ina wani khabith dan uwan shi yake ma'ana yi mutane suka taru a wuri guda bayan kwana ɗaya bayan mako ɗaya bayan shekara guda sai ka ga kowa ya iya ware wane ne irin nashi an haɗa su a aji ɗalibai amma kafin lokaci gani sai ka kowa ya ware irin shi wanda suke iri ɗaya tunaninsu iri ɗaya salon rayuwarsu iri ɗaya yadda suke kallon rayuwa iri ɗaya shine ma'anar al'arwahu junudun mujannada asalin shi hadisi ne kamar yadda muka sani yace wa ma tanakara minha ikhtalaf wanda kuma suka zama ba sa fahimtar juna rayukansu ba su iri irin na juna ba to sai kaga sun saba haka nan kawai sai ka ce sai ka ce wala bana san irin wannan mutum shi ma kuma bai san irin ka saboda shi mai kyauta ne kai mai rowa ne ko shi mai surutu ne kai shiru-shiru ne ko shi mai faɗa ne kai mai haƙuri ne to ba za ku yi ɗaya ba ina fata mun gane wala yumkinu an yakuna sahibu sunnatin yumali yumali sahiba bid'atin illa min an-nifaq sai al-hudayr yake cewa ba za ka taba ganin ahlus sunna yana karkata zuwa ga dan bid'a ba sai in munafunci yake amma ba munafunci yake ba zukatansu ba iri ɗaya ba ba za su karkata zuwa ga junansu sai dan wata maslaha kawai zai sa ya jigu shi qala ibn batta rahimahullah ta'liqan ala zalika sai ibn batta yake cewa sadaqal fudailu rahimahullah fa inna nara zalika ayana yace lalle fudailu dan iya da yayi gaskiya mu a zamanin mu ji ibn batta muna ganin wannan karara muna ganin ahlus sunna suna munafitar kansu suna munafintar sunna su koma suna hulɗa da yan bid'a kamar yadda a yanzu kuma yafi bayyana fiye da da falagat balaga min tahdhir salaf malam yace hakika tsoratarwa da salaf suke yi ta kai ta kawo rahmatullahi ta'ala alaihi min al-mubtadi'a tsoratar da suke yi wa tsoratarwa da suke game da mubtadi'a ya kai ya kawo anna ahmad ibn sinan zuwa ga cewa malam ahmad dan sinan yake cewa la in la in li an yujawirani sahibu tambure ya ce wallahi a ce ina makwabtaka ina tare da wani mai ganga wani mai kada ganga a habbu ilayya min an yi jawira ni sahibu bid'ati ya fiye mini sauki fiye da a ce ina kusa da dan bid'a a ce gidana ko ofis ina ko shagona ko harkata ko ina rayuwa tare da ɗan bid'a wani ya fi min bala'i na fi ganin sauki a ce ina tare da wani makaɗi ya fi min sauki da an na sahiba kumbur an hahu domin wannan mai ganga zan hana shi wa aksir kumbura wata rama zan fasa gangar zan mai wa'azi wal mubtadi'u shi ko dan bid'a yufsidu nasa ya zai bata mutane wal jirana da makwabtana wal ahdasa da matasa wanda ba su san sirrin shi yaqulu ibn babba ta'liqan ala hadha al mawdu' sai ibn babba ya ta'liqi yace yaqulu allah allah ma'shar al muslimina la yahmilanna ahadan minkum husn dhannihi bi nafsihi wa ma ahidahu min ma'rifatihi bi sihhati madhhabihi ala al mukhatarati bi dinihi في مجالسة بعض أهل هذه الأهواء يتي الله الله أهردنك أهردنك كتسورا الله إنا قمع كدى الله يا معشر المسلمين يا كو مسلمين لا يحملن أحدا منكم فسن ذنه بنفسه saboda kana kyautata wa kanka zato kana ganin ka san aqidarka ka san manhajinka kai baka da matsala kai mutumin kirki ne to kada wannan kirkin ya sa ka je wa ma'ahidahu min ma'arifatihi bi sihhati madhhabi kai kuma ka san cewa kana da aqida mai kyau kar wannan ya zaka alal mukhatarati bi dinihi ka je kai ganganci ka je ka shiga wani adventure ka je ka shiga wata wata wato kan tafi masomar asara da addininka ka je fi mujalasati ba'd ahli hadhihi hawa ka je kana zama da yan shi'a rafida ko khawarija ko yan boko haram ko yan kalakatu ko masu sukar salaf ko masu yin ɗariƙun sufaye ko duk wanda yake da wata mummunar aƙida ka je kana zama cikin su kana tattaunawa da su ko kana muƙabala da su ko kana abokantaka da su ko kuna musayar fahimta da su fa ya ƙulu ka je kana cewa udakhiluhu zan je wurin shi li unazirahu dan in tattauna da shi ba ga yake cewa ba za mu je mu tattauna da su aw li astakhrija minhu madhhabahu ko ina so ne in tona asirin mazhabinsa a ji menene mazhabinsa fa innahu malam ukbar yace domin su ai al mubtadi'a ashaddu fitnatan min ad dajjal fitina su ta fitar dujal wa kalamuhum alsaqu min al jaradi zancen su yafi makalewa a jikin mutane fiye da sosa gaye fiye da kazuwa wa ahraqu lil qulubi min al lahadi sun zancen su yafi kona zuciya fiye da wato bakin wuta da ke konawa wala qad ra'aytu jama'atan minan nasi kanu yal'anunahum wa yasubbunahum yace naga wasu mutane cikin ahlus sunna wanda da suna tsine ma yan bid'a suna zagin yan bid'a fajalasuhum ala sabilil inkari ana nan ana nan suka fara muqabala da yan bid'a su je su zauna da su su tattauna da su yau a zo a tattauna a sa a nan a sa a can warraddi alaihim kullun suna cikin mai musu da martani fama zalat bihimul mubasata ba su gushe ba suna mu'amala shine mubasada suna saki wa juna fuska suna ganin juna wa khafiyal makaru wa daqiqul fikri hatta sabau ilayhi ba su gushe ba suna zama da su hamma kircin ya buya har wato kafircin su mai zurfi ya buya gare su hatta sabau ilaihim ba su sani ba suka koma zuwa gare su abin da yake faruwa shi idan ka zauna da shi na farko kuka yi sa'insa aka rabu ka dawo gida shikenan sai ya buga maka waya ya maka bangajiya cewa na gode Allah ya saka da alheri ai idan ana zama irin haka za a fahimci juna a rage fadin rikici shikenan kai ma sai ka maimaita ne sai cewa to alhamdulillah na gode ba ku next thing shikenan wani abin ya tashi faruwa a gidanka ko a gidan shi sai kaga cewa ya kamata ka je zai aurar da ya ko babu shi taro suka je kamar gaisuwa ko kai kuma kai ka samu wani alheri ya zo ya maka murna ko ya yi hatsarin mota ka je ka gaida shi a asibiti ko yan kidnapper sun kama kanwar shi an sako ta ka je kamar jaje ba za ka ankara ba sai ka kun fara hulɗa da juna ko mun gane sai ka kun fara hulɗa da juna kuna yi wa juna wato abin nan zumunta shi ke sai ka ji ka zo kana faɗa cewa AI dama ɗan abin da ya bambanta mu ba shi da yawa abin da ke bambanci tsakankanin mu ba shi da yawa kaɗan ne sai ka ka zo kana irin wannan maganganu to ba za ka ankara ba sai ka ga ka fara san shi zai aurar da ya ka je sai a ce to ka zo ka yi addu'a ko ko kuma shi ya zo ce to ya addu'a wata ne ce zai zo masallacin ka ziyara kuna yin tafsiri ya zo a bashi dama ya daga lasfika kafin ka ankara sai ga kun zama abokai da su wannan ai ina fatan muna ganin shi waƙi'an yana faruwa me ya jawo wannan shine duka kin jin wannan nasiha da salaf suka yi kin jin wannan ainihin tankiya da salaf suka yi aka je aka ci gaba da aukawa magana da yan bid'a falaqad shahadna ulaika fi zamanina hadha yaquluna nahnu najalisu haula'i almubtadi'a li ajali munasati yace mun gani wasu a wannan zamanin da muke rayuwa inji al-ukbari ibnu babba suna cewa za mu zauna da yan bid'an nan dan mu musu nasiha ne wali ajali al-qala'i ala manahijihim sirriya dan ko mu ji manhajin su mu ji me suke koyewa allati yukhfunaha wanda suke koyewa hatta nuhadhdhira minha fima ba'du dan mu zo mu tona asirin abin da suke kuma ba da zalika ya kauna fi haba'ilihim shikenan ba su sani ba sai su fada cikin tarkon yan bid'a wa yasiruna aunan lahum ala ahli sunnah sai zama sun wayi gari suna taimakon yan bid'a wajen yakar sunna afanallahu wa iyyakum min dalika Allah ubangiji ya tsare mu mu da ku daga wannan malam yace fa hadha huwa ma qararahu salaf wannan shine abin da magabata suka tabbatar wa alaihi karkashin haka fal wajibu ala man khafa ala nafsihi al fasada wa dalal duk wanda yake tsoratar wa kanshi barna da bata abin da yake wajibi akan shi an yalzama hadha al manhaj ya lazimci wannan manhaji na magabata na gujewa yan bid'a da kin sauraron su da kin tattaunawa da su da kin ba su dama wa an yaslika yaslukahu yabi wannan manhajin fa wallahi malam abdulsalam ya ce na ratse da Allah innal qauma an ilmin nakas su malaman da suna sane suka juya ma yan bid'a baya wa an ilmin waqafu kuma wannan matakin da suka dauka akan ilimi suka dauke shi ba akan tsoro ko rashin iyawa ko rashin sanin abin da ya kamata su yi يقول الحافظ ابن كثير ابن عساكر في تاريخ دمشق الإمام الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن ابن هبة الله الدمشقي wanda aka san da suna Ibn Asakir mai babban littafin nan na tarihu Dimashqa wanda ya rasu ne shekara ta 571 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya gafarta mishi yake cewa fi tarjamati Abdullah ibn Aunillah a tarjama wani malami mai suna Abdullah ibn Aunillah wa huwa ahadu ulama sunna malami ne na sunna Allah ya gafarta mishi naqilan an abi Abdullah Muhammad ibn Ahmad ibn Mufrij yace kana Abu Ja'far Ahmad ibn Aunillah muhtasiban ala ahalil bidai wannan malami abu jafar ahmad dan aunullah ya kasance yana neman lada yana yin abin da yake a gurin shi neman lada ne a wurin Allah wajen mu'amalarsa da yan bid'a ghalidan alaihim yana tsananta musu muzillan lahum yana wulakanta su qaliban limasawi'i ya kasance mai neman munanan abubuwan su musari'an fi mabarihim ya kasance babban dan gwagwarmaya ne wajen cutar da su shadidal wata'ati alaihim yana da tsananin taku akan su musharridan lahum yana tona musu asiri idan tamakkana minhu in ya samu dama ghairan mubqin alaihim baya daga musu kafa wa kana kullu man kana minhum khaifan minhu ala nafsihi mutawaqqi'an da haka yan bid'a gaba ɗayan su suka kasance suna jin tsoron shi suna taka mishi nesa la yudahinu ahadan minhum ala halin baya ma wani wato mudahana ya dinga mishi irin abin nan abin nan roman baka wala yumsalimuhu baya yin sulhu da su baya wani sulhu ko ya ainihin yarjejeniya da su wa in asara li ahadin minhum ala munkirin wa shahida alaihi indahu bin hirafin an sunna na bazahu wa fadahu idan ya ga wani munkiri da wani su yake kuma ya tabbatar wannan mutumin dan bid'a ne to zai mai tonan silili ya tona mai asiri wa'alana da zikiri wal bara'ata min wal bara'ati min zai bayyana ambatan barnar wannan mutumi kuma ya baran baran da shi wa ayyarahu bi zikri su'i fil mahafil kuma zai aibata shi da ambatan mummunan abin da dan bid'a yake a gaban kowa wa aghrabihi hatta yuhlikahu aw yanzi'a an qabihi madhabi kuma zai nuna shi kowa ya ganshi har sai ya ya zama cewa bai da wani amfani a cikin mutane ko kuma ya tuba ya bar wannan mummunar aqida ta shi wasu in mutaqadi walam yazal da'uban ala hadha jahidan bai kushe ba akan wannan tafarki yana kamewa akan haka mai kokari ibtigha'a yana mai neman wajhallah ibtigha wajhillahi ila allaki Allah azza wa jalla haka ya tayi yana neman fuskar Allah har ya gamu da Allah lahu fil mulhidina atharun mashhura wa waqa'iqu madhkura yana da labarai da ababe da aka ambata game da shi na irin ta'annatin da yayi ma 'yan bid'a to haka malaman salaf suke ina fata mun gane wannan sai malam yace al-aslu al-ashir ka'ida ta goma daga cikin qawaid da ake gina da'awar salafiyya akai wanda kuma ita ce ta ƙarshe a wannan littafi insha Allah iltizamuna bil kitabi was sunnah fi kulli shu'unina wa ahwalina mu ahlus sunnah mu masu bin tafarkin magabata muna lazimtan bin alqur'ani da sunna a cikin dukkanin sha'aninmu da dukkanin halayen da muka samu kanmu qur'ani da sunna sune limamin sune madogaran mu sune guide din mu sune constitution din rayuwar mu da addinin mu malam yace iltizamuna bil kitabi was sunna fi kulli shu'unina wa ahwalina huwa aslul usuli wal hakimu alaina dogaro da alqur'ani da sunna da lazimtar koyarwa alqur'ani da sunna a cikin dukkan al'amuran mu wannan shine asalin asalai shine tushen tuwasan mu kuma shine alqalin mu wadhalika uqufan inda qaulillahi subhanahu wa ta'ala saboda muna so mu dakata ne mu tsaya a inda Allah ya tsayar da mu inda Allah yake cewa wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim ومن يأت الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أتكن الأحزاب كنان الله يكي تشيوا بيداتي بغا مؤمني كو مؤمنا إذن الله دا منزو سكا حكم توان أبو يزم مؤمني دا مؤمنا سجسنا دا ونزائي كما باين أبن دا الله دا منزو سكا حكم تا بيداتي الله يكي دون دي سابا الله يسابا ومنزو الله صلى الله عليه وسلم حقيقة ونن يا بتا بتا مبيني الله تقرم دا بتا wa ƙaunin ta'ala da kuma faɗin Allah da ya ce inna ma kana ƙaunar mu'minina lallai zancen muminai kaɗai shi ne iza du'u ilallahi wa rasulihi in aka kiraye su zuwa ga Allah da manzansa ya hukuma bainahu aka ce ku zo ga hukuncin Allah ga hukuncin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama an ya qulu sami'na wa ata'na in dai mumini ne kai suka ce to mun ji kuma mun yi da'a ulaika humul muflihun waɗannan su ne masu tsira wa man yati Allah wa rasula wanda duk ya da'a ga Allah da manzansa wa yuti Allah wa rasula wa yakhsha Allah ya ji tsoron Allah wa yattaqi yayi taka tsantsan game da al'amarin Allah wa ulaika humul faizun waɗannan su ne masu samun babban rabo Allah ka samu cikin su har zuwa faɗin Allah qul ati'u Allah wa ati'u rasul fa in tawallaw fa inna ma alayhi ma hummila wa alaykum ma hummiltum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balagul mubin Allah yace ka ce musu ku yi wa Allah da'a ku yi wa manzo da'a idan suka juya suka ƙi yin wannan kowa yana da abin da ya ɗauka wa kansa shi manzo abin da ya ɗauka wa kansa shine a kansa kuma abin da kuka ɗauka kanku shine a kanku in kuka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ku samu shari'a kuma shi annabin Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yake akan shi shine ya isar muku kuma ya isar ya rage naku malai yace wal ayatu fil hasbi ala al kitabi was sunnati wal amri bit tamassuk bihima kathiratun jiddan ayoyin alkur'ani da suka zo don kwadaitarwa akan bin alkur'ani da bin sunna suna da yawa kwarai da gaske ba muhallin aita kawo su wal ahadithu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama kadhalika haka nan hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da suka zo akan kwadaitarwa akan bin Allah kwadaitarwa akan bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su ma suna da yawa kwarai kamar yadda ya kawo mana aya ɗaya biyu uku zai kuma kawo hadisi ɗaya biyu yace wa minha ma sabata fi sahih muslimin annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi hajjatil wada daga cikin waɗannan hadisai akwai hadisin Jabir dan Abdullah hadisin labarin aikin hajjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda Muslim ya ruwaito shi sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a ranar aikin hajjin bankwana akbaru jam'in lil muslimin wanda shine taro mafi girma da aka gani na musulmai a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama yace wa qad taraktu fikum ma lan tadillu ba'dahu in tasamtum bihi na bar muku abin da in dai kun yi riko da shi a bayana to ba za ku bata ba sam kitabullah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na bar muku littafin wa sabata aidan kama fi mustadrak al-hakim an abi hurairata radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala malan yace har ila yau ya tabbata a cikin mustadrak na Abu Abdullahi al-Hakim an-Naisaburi daga sahabi Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace taraktu fikum shay'ain na bar muku ababe guda biyu lan tadillu idza tamassaktum bihima ba za ku bata ba in dai kun yi riko da su kitaballahi wa sunnati na bar muku qur'ani da sunnata walan ya tafarraqa su biyun nan suna hada da junan su ne ba za su rabu ba duk yadda ka so ka raba su ba za su rabu ba hatta yarda alayya alhaut har sai sun riske ni ranar alkiyama a ainihin tafki na Allah ka samu ba mu je wannan tafki na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi yana cikin musaddarat na al-hakim Sheikh al-Albani ya inganta shi a cikin Sahihul Jami' malam yace wa qala ibn abbas radiyallahu anhuma fi qawli allah subhanahu wa ta'ala faman ittaba'a hudaya fala yadillu wa la yashqa ibn abbas Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa yake fassara fadin Allah a cikin tsaha da Allah yake faman ittaba'a hudaya wanda duk ya bi shari'ata fala yadillu wa la yashqa ba zai bata ba ba zai tade ba sai yace tazammana Allah azza wa jalla liman qara'a al-qur'ana wattaba'a ma fihi Allah yadilla fi dunya Allah ya lamunce wa wanda ya karanta alkur'ani kuma ya aiki da alkur'ani ya bi shari'a alkur'ani Allah ya lamunce masa cewa ba zai bata ba a duniya wala ya shiga fil akhirah ba zai zama matsiyaci ba a lahira zai samu tsira a lahira al-imam ibnu jarir ya rawaito wannan a cikin tafsirin sa faliltizamu bil kitabi was sunnati amrun wajib da haka lazimtan alkur'ani da sunna wajibi ne dole ne ga duk musulmin da ke son tsira a lahira yake son kuma ya guje mabata a duniya wa yajibu ala du'ati ila Allah subhanahu wa ta'ala an ya'tanu bihi inayatan azima da haka wajibi ne ga masu kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala masu wa'azi da masu kiran mutane zuwa ga Allah wajibi ne akan su su bada muhimmanci bada muhimmanci mai karfi wajen kiran mutane zuwa gaban alqur'ani da sunna wa an yaj'aluha nusba a ayunihim su sanya bin alkur'ani da sunna shine abin da ke gaban idansu shine shine priority su wa min ad-du'ati wal asaf mala yace akwai masu wa'azi abin bakin ciki man yuqaddimu hawahu wa ra'ayuhu ala kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam sun mai wa'azi mai kira amma yana gabatar da san zuciyarsa da ra'ayinsa da tunaninsa akan alkur'ani da sunna ga alkur'ani ga sunna amma sai ce ni a ganina ko saboda ra'ayin suwa ne wa in kana yusammi hadha al-hawa aw hadar ra'aya musamman akhar ko da yake fa ba wai zai kira abin da suna cewa ni san zuciyata bane ko ra'ayina ne a zai kira shi ne da cewa bincike ne na ilimi ko wata mas'ala ce da aka gano ko wani fassara zai kira shi da wani musamman akhar wani suna daban li yubarrira bihi hadhihi al-mukhalafa dan ya justify ya tabbatar da wannan sabawa alqur'ani da sunna ne fa inna hadhihi at-tasmiya la tusmin wa la tughni min ju'in wannan sunan da za a saka wannan abun a canza mai suna ba za ta wadatar da shi da komai ba wala tanfa'u shay'an inda Allah subhanahu wataala ba ta da amfanin da za ta kawo a wurin Allah lianna al-asma'a la tughayyiru haqiqatal musammayat domin sunaye ba sa canza haƙiƙanin abu idan wannan abun sunan shi kashi bayan gari ko da an ce sunan shi tuwo bai canza ba idan wannan abun sunan shi barna ko da an ce sunan shi daidai ba zai canza ba yana nan dai a barnarsa والذين يجعلون مصلحة الدعاة معارضة للكتاب والسنة ويقدمونها على نصوص الكتاب والسنة هؤلاء قد ضلوا سواء السبيل waɗanda suke ɗaukan wata maslaha tasu maslahatin da'awa wani abu suna ganin a da'awa ya dace a yi kaza amma ko da abin ya saba wa alkur'ani da sunna amma saboda dai a yanayi ana ganin ya kamata a yi shi sai su ɗauki wannan abin su yi watsi da alkur'ani da sunna ga alkur'ani da sunna suna gani amma su ƙi aiki da shi su yi aiki da wani ra'ayinsu saboda suna da wata maslaha a ciki malai ya ce waɗannan sun ɓata sun bar hanya madaidaiciya domin ma ya ji alunahu anna manna wa'ahum wa adahum wa kashafa ma yamtsauna alaihi min albatili yiju yujawuzuna liftira alaihi da gaskiya abin da suke yi shine in suka zo suka kawo bid'a suka aje alqur'ani suka kawo son zuciya suka yi watsi da hadisi sai wani ya zo ya yi fito na fito da su ya ainihin yi musu adawa ya tona asirin abin da suke yi sai su ɗauki su halasta wa kansu yi masa ƙarya da sharri wa isaƙi tuhami bihi da tuhumarsa da kaza da kaza da anna zalika fi nazarihim maslaha da'awa saboda sun ce ai abin ya dace da da'awa zai taimaki da'awa wala ya atabiruna bi qawlihi bi qawlillahi subhanahu wa ta'ala ba sa daukan izina da faɗin Allah da yake cewa wallazina yu'minuna almu'minina walmu'minati بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا waɗanda suke cutar da muminai maza da mata da abin da muminai maza da matan ba su aikata ba wannan suna ɗaukawa kansu zunubi mai girma ka tuhu mutum da ƙarya ko fasikanci ko sharri ko jahilci ko kaza ko kaza wani ma a ce a tuhume shi da zina ko luwaɗi ko makamancin haka ba tare da ya sani ba ba tare da ya aikata ba ba tare da kana da hujja ba babu shakka wannan ɗaukawa kai wani zunubi ne mai girma Allah ka tsare la ya'tabiruna bi hadhihi al-aya waɗannan mutane ba sa kallon wannan aya ba sa ɗaukan izina da ita da anna maslahatu da'awati indahum muqaddama domin abin da suke cewa maslahatu da'awa a gurin su ita ce abin gabatarwa fiye da ku malam yace fa hadha khata'un mahdun wannan kuskure ne a bayyane wa dalalun mubinun bata ce a fili yajibu ala man talabbasa bihi an yatuba ila Allah subhanahu wa ta'ala wanda da ya cakudu da wannan bata abin da yake wajibi akan shi ya tuba ya koma ga Allah wa an yarja ilaihi ya juya daga barin waccan barna fa innal ladhi huwa alayhi domin abin da yake akai dalalun mubin bata ce a fili wa jurmun shani'un laifi ne mummuna wa huwa alladhi kad haddara minhu salaf irin laifin da magabata suka tsoratar akai ne wa huwa fil haqiqati imtidadun li ahli ar-ra'yi alladhina nabadahum salaf wannan wato wani continuation wani ci gaba ne na irin ra'ayin yan ahlur ra'ayi yan aganina wanda salaf suka yi fito na fito da su wadarat bainahum wa bainas salafi ma'ariku fahina wanda aka yaƙe-yaƙe na raddi tsakanin su da magabata hatta nasarallahu ta'ala ahlus sunnati alaihi har zuwa sanda Allah ya ba ahlus sunna nasara akan waɗannan wato ƴan ƴan ahlur ra'ayi wa bahada batilahum zuwa sanda Allah ya gurguza barnasu walahul hamdu wal fadlu wal minna godiya da falala da baiwa ta Allah ce malam ya ci gaba da cewa ومما ينبغي أن يعلم أن عدم تحكيم الكتاب والسنة في كل الشؤون والأحوال تنجم عنه من الأضرار والمفاسد الشيء الكثير yana da kyau mu san cewa rashin sanya Qur'ani da sunna ya zama shine doka shine abun hukunci shine guide shine constitution shine abun komawa zuwa gare shi a cikin dukkanin sha'anin rayuwar rayuwa da addini da zumunci da kasuwanci da zamantakewa tattalin arziki harkokin yau da kullum ciniki bashi noma da kiwo komai da muke ya zama musa alqur'ani da sunna su zama sune abin kallon rashin yin wannan yana haifar da barna da cutarwa mai yawa wa qad addada al-imam ibn al-qayyim rahimahullahu ba'd hadhihi al-mafasid ibn al-qayyim a cikin a cikin tafin sa al-fawaid ya kirga wasu daga cikin waɗannan barna wa ba'd hadhihi al-athar al-mudammara da kuma wasu daga cikin irin waɗannan burbushi masu halaka al'umma فأحسن يا كوتا أحسن الله إليه يا الله كيما كوتي كيما إذ يقول في كتابه الفوائد أتكن الفوائد ابن القيم الجوزية كتوى لما أراد الناس أن تحكم الكتاب والسنة والمحاكمة إليهما yayin da mutane suka kauda kai daga daukan Qur'ani da Sunna a matsayin shine alƙalin da za a kai wa ƙara shi za a nema dan a hukunci da bayani wa ataqadu adama littifa'i bihima sannan mutane suka kudirce cewa Qur'ani da Sunna ba su isa ba wa'addalu ila wa'adalu ila al-ara'i wal qiyas suka karkace daga barin al-Qur'ani sai kuma bin ra'ayoyi da qiyas wal istihsani da da bin duk abin da ran sai nuna musu cewa abin mai kyau ne wa aqwali ash-shuyukh suka kuma bin maganganun malaman su suka bar magana Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama arada lahum min dhalika fasadun fi fitrihi ibn qayyim yake cewa sai wata barna ta dirka ko musu a cikin ɗabi'arsu wa zulmatin wa zulmatun fi qulubihim sai wani duhu ya rufe zukatansu wa kadrun fi afhamihim sai fahimta su ta ta gurbaci ta lalace wa mahqun fi uqulihim sai hankalinsu ya ainihin zama dan kankani aka na matse hankalinsu aka yi compressing hankalinsu ya zama bayi da fadi wa ammatuhum hadhihi al-umur waɗannan abubuwa na duhu da lalacewa fitara da lalacewa hankali duk sai suka galabaice su suka darkake su wa galabat alaihim suka yi musu galaba hatta rubbiya fi hasghar har aka dinga tarbiyyantar da ƙananan yara da suke tasowa akan wannan mummunan tsari wa harama alai halkabiyu har manya suka tsufa suka tsofe suka ratattake akan shi falam yarauha munkara sai suka daina ganin abin a matsayin barna suka gan shi kamar normal ne fa ja'atuhum dawlatun ukhra sai kuma wani zamani yazo qamat fiha a wannan zamanin qamat fiha al-bid'u maqama sunan aka waye gari bid'a ita ake wa kallon sunna wan nafsu maqama al-aql aka waye gari ana ma zuciya ana ma nafsu kallon hankali wal hawa maqamar rushd aka waye gari ana ma son zuciya kallon shari'a wad dalal maqamal huda aka dinga kallon bata a matsayin ita ce hanya madaidaiciya wal munkar maqamal ma'ruf aka waye gari ana kallon abun barna kamar daidai wal jahl maqamal ilm aka waye gari ana kallon jahili a matsayin mai ilimi jahilci ya zama ilimi war riya maqamal ikhlas aka waye gari ana kallon riya a matsayin ikhlasi wal batil maqamal haqq ƙarya ta zama gaskiya wal kadhiba maqamal sidiq wato wancan albatil barna ta zama maqamal haq a madadin ainihin abin da yake na gaskiya wal kadhiba tsuran zance na ƙarya ya zauna maqamal sidiki a mazaunin gaskiya wal mudahana maqamal nasiha wato al mudahana shine kaman ka munafurci mutum ka nuna kana tare da shi alalan a zuciyarka ba haka bane kai mishi wato abu na na ganin ido aka ga kaman nasiha ne nuna wa mutum gaskiya ne wa zulm مقام العدل ذلك يزم شيني عقف عدل فصارت الدولة والغلبة لهذه الأمور سيزم الزامن يجوي وأن أبوبان سكت نسرا وأن مونا أبوبان سكت نسرا أكن كاواوا سكت نسرا أكن كاواوا وأهلها هم المشار إليهم ما أبو تائر وأن بتا da ƙarya da mudahana da kaza su ake kallon su ana nuna su da ɗan yatsa wa kanat qabla zalika li'abdadiha alhalin da kuwa ad-dawlatu wal ghalaba ga aka son wancan ne ga gaskiya da hankali da ilimi wa kana ahluha humul musharu ilaihim masu gaskiya da masu ilimi da su ake kallo yanzu kuma jahilai da masu ƙarya su ake kallo fa idza ra'aita dawlata hadhihi al-umuri qad aqbal yace in kaga zamani ya juyo an ce waɗannan abubuwa su ne ake kallo ake yayi warayatuha qad nusibat idan ka ga tutocin ƙarya da tutocin bata da tutocin riya an kafa su wa juyushuha qad rakabat kaga sojojin ƙarya sojojin riya sojojin muzahana sun hau kan dawakan su fa batnul ardi wallahi khairun min zahari cinaran da Allah ka mutu a sa ka a ƙasan ƙasa a rufe ka yafi maka alkhairi ne da ka dinga rayuwa a saman ƙasa yace wa qulalul jibali khairun min as-suhul ka je ka buya a ƙarƙashin wani dutse a wani kogo a dutse ya fiye maka ka fito cikin mutane cikin fili kana kana yawo wa mukhalatatul wahsh a lokacin ka je ka koma cikin dabbobin daji ka zauna aslam min mukhalatatil nas ya fi maka alheri fiye da ka rayu cikin mutane fal wajibu ala du'ati ila Allah an yaltazimu bil kitabi was sunnah yace abin da yake lazimi akan masu kira zuwa ga Allah su lazimci alkur'ani da sunna fi jami'i ahwali a dukkanin halayensu li anna fil iltizami bil kitabi was sunnati khairan aziman fi ad-din wa dunya domin lazimta alkur'ani da sunna akwai alkhairi mai yawa game da shi a duniya da kuma a kiyama Allah ka sa mu tsira a duniya da lahira ولذلك فإن الصحابة رضي الله عنهم لما أنزل الله عز وجل قوله don haka ne su sahabbai Allah ya ƙara musu yadda yayin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da faɗinsa cewa wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah in ma kuka faɗi abin da ke zukatanku ko kuka ɓoye shi to Allah ya sani zai muku hisabi akai shakka alaihim shakka zalika alaihim wannan ya musu tsanani wa ja'u ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa qalu suka bugu manzo Allah suka ce kuma da yake cikin sayin muslim suka ce ya rasulullah ya manzon Allah kullifna min al'amali ma nutu ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kallafa mana ayyukan da zamu iya as-sala was-siyam wal-jihad was-sadaqa Allah ya ce mi sallah muna yi Allah ya ce mi azumi muna yi Allah ya ce mi jihadi muna yi Allah ya ce mu yi zakka muna yi wa qad unzilat alayka hadhihi al-ayatu an saukan maka da wannan aya wala nutiquha akaramaka Allah tace ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba za mu iya da wannan ayi ba ya zamu da abin da ke cikin zuciyarmu wanda ba mu bayyana ba a ce za mana hisabi akai wa qala lahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce musu aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabaini min qablikum sami'na wa asaina so kuke ku faɗi irin abin da yahudu da nasara suka faɗi mun ji amma mun ki ba za mu bi ba bal qulu ku ce ne kawai sami'ina wa ata'ana gufranaka rabbana wa ilaykal masir ce ya Allah mun ji kuma mun yi da'a ya Allah muna neman gafararka ya Allah mun san gare ka za mu koma wannan shine tafarkin musulmi da ka ce Allah ya ce ayi kaza saka ce to ai mun ba za mu iya kaza ba sai ka ce to shikenan mun ji bari mu gwada sai mu yi abin da za mu yi saddudu wa qarib in mun lura jama'a yanzu mutane suna kan wannan tafarkin na tuhuman dokokin Allah mutane sai a faɗa musu ka Allah ya fara tuhuma to ya zai Allah ya ce ai kaza su suna ganin bai dace ba ya za a yi a ce kaza kaza da aka ce ai ba ka aka ya kamata a ce ba to wannan tafarkin yahudi ne da nasara ba tafarkin Allah ba nasara kuma duk wanda yake haka to lalle ya kama hanyar bata abinda ake so a matsayin ka na musulmi idan aka ce Allah ya ce ka sallama ka yadda sawa'un labari ne Allah ya bayar kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari sawa'un doka ce ya faɗa hani ne ko umarni ka yadda kawai baka da yancin ka ce baka yadda ba sai dai in ba tafarkin gaskiya kake nema ba shi ta wata da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wata rana wata saniya ta yi magana a cikin banu Isra'ila kuma yake cikin Bukhari wani mai saniya ya dauro mata kaya ya dauro mata amalanke kenan za a ce ko keken shanu yana ta dukanta da bulala sai kawai ta juyo ta ce mali hadha khuliqtu ni Allah bai halice ni dan ka dinga zalunta ta haka sai wasu daga cikin mutanen da ke wajen sahabbai suka ce subhanallahi baqaratun takallamat dama saniya tana magana sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu amantu bi zalika wa amana bihi abubakar wa umar ni annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama na imani da wannan abubakar da umar manzo Allah ya shaida cewa su ma sun yi imani da wannan abu hurairah mai bada labari yake cewa kuma ba sa wajen ba sa zauna wajen amma annabi sallallahu alaihi wasallama ya yarda da imanin su to haka ake so imanin ka ka zama kana da gaskata duk abin da ya inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kada ya maka kaikayi kace ya zai a cewa na dan wuta ne ya za a ce wane kaza ne ya za a ce annabi ya ce a yi kaza ya za a ce Allah ya ce a yi kaza mu ba mu yarda da hadisi kaza ba bai dace da hankali ba wannan jama'a wallahi tallahi zamiya ce ta fadawa bata abinda zaka bawa kanka kawai kaida shine ya inganta eh to mun yarda sai na bakar da aka ce mashi kai ne mai cewa duk abinda Muhammad ya faɗa ka yarda ko to ya ce je ya je sama yace in qalaha faqad sadaka in dai ya tabbata ya faɗa ba ku ne kuka yi sharri ba to ya yi gaskiya na yadda mai gaskiya ne ko zai mutu ɗan sabit wata rana a cikin sunan abi dawud wani ta rana wani mutum wani ba ƙauye ya manzala sa islama rashin arziki rashin daraja sun yi cinikin rago kafin a je a kawo kuɗi sai wani ya taya fiye da tayin da manzala sa islama yi sai wannan ba ƙauye ya bijire ce shi ba ba a yi wannan cinikin da shi ba kwata-kwata manzo Allah sallallahu alaihi ya duba a kasuwar nan ta Madina da yaga kowa da aka yi wannan abun a gaban idansa ba wanda zai masa shaida sai sai ba kauyen shi kuma ya samu point yace ai sai ka kawo shaida Huzaimatu dan Thabit na zuwa yaji abin da ake kawo sai yace ni ina shaida Annabi ya ta mamaki kana shaida yace kwarai ko ina shaidan ya siya maka da ragon nan kuma kasiya yadda kace kasiya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta mamaki shi bai ga Huzaima a gurin a gurin cinikin nan ba sai ya ce mishi amma Khuzaima kana na aka yace bana na aka to ya kai ka shaida yace saboda na shaida Allah ya aiko ka da gaskiya kuma ba za ka yi ƙarya akan wannan ba annabi ya ji daɗi shine yake ce ma Khuzaima daga nan shaidarka ta kai kadai tana matsayin shaidar mutum biyu ne daga yau shi za ki ce mishi bus shahadati in ana neman shaidu biyu za ka samu Khuzaima to shi abun nan double major ne kenan ko to haka sahabbai suke jama'a da gaskatawa sun yadda da gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zuciyarsu da aikinsu amma mu sai mu ta yin yan dabaru muna selective selective abin nan judgment wannan mu karba wannan mu gyara ce da hawa mu karba wani mun dan jiya ne yayi ne mu kauda kai wani ma mai tawili ko mu ce bai dace da zamanin mu ba bai dace da kasan mu ba ba irin wannan bane yanzu wannan ya saba wa ilimin zamani wannan in an faɗa za a ce mu yan ta'adda ne za a soki musulunci za a ce musulunci bai san yancin mata ba bla bla bla bla ita faɗa wannan maganganu jama'a ba daidai bane ba daidai bane Allah shi kyauta malam ya ci gaba da cewa sai falamma qala zalika sahabatu radiyallahu anhum yayin da sahabbai suka faɗi wannan khafafa Allah azza wa jalla wa anzala qawlahu da suka gaggata Allah suka faɗi wannan sai Allah ya musu sauki sai ya saukar da la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha kaga da suka ba Allah sai Allah ya musu sauki banu Isra'ila da suka yi ta musu da Allah sai Allah ya tsananta musu sai Allah ya saukar da sauki yake cewa Allah bai kama wata rai wani rai da wani abu sai abin da ran za ta iya wannan yana cikin sai muslim hadisin abu huraira malam yace faman hakama alkitaba was sunnata ja'ala Allah azza wa jalla lahu min kulli hammin faraja duk wanda ya dauki alqur'ani da sunna matsayin doka a matsayin dastur da yake aiki da shi sai Allah ya kawo mashi mafita wa min kulli dhaykin makhraja Allah ya kawo mashi mabulla daga duk wani kunci wa mimma yanbaghi an yashkura bihi ulaika alladhina yunkiruna ala al-hukami tahkimahum al-qawanin al-wada'iyya da gaskiya abin da ya kamata masu inkari ga shugabanni shugabannin da ke aiki da doka wadda dan adam ya tsara ta suna inkari ma shugabannin yana da gaskiya abin da ya kamata su sani annahum hum aidan yuhakkimuna ghaira shar'illahi subhanahu wa ta'ala kaga ai wani dan zafin kai zai ce ai sarakuna da shugabanni suna aiki da dokar da ba ta Allah ba da haka fasikai ne kafirai ne kaza kaza ne shi ma fa bai aiki da dokar Allah wannan aya ba ta tsaya kan sarakuna da shugabanni da gwamnoni da alƙalai ba kai ma a matsayinka musulmi mutum ɗaya kai ma ana kiran ka da kai aiki da ita wa mallam yakum ma anzalallah ulaika humul kafiruna humul fasiquna humul kaza kai ma ana neman ka da ita yace ba sa aiki da doka Allah fi mu'amalatihim wa fi tasarrufatihim a cikin ayyukansu da ababen da suke aikatawa la aqulu innahum yuhakkimuna ghayra shar'illahi fi jami'i umuri ba ina cewa wai waɗanda suke faɗan haka ba sa aiki da shari'a Allah gabaki ɗaya ba walakin la ubaligu in qult sai dai in nace wannan magana zan faɗa ban cika magana ba wato ban kai matuƙa ba in ce fi kasirin min umuri ababe da yawa ba sa aiki da dokar Allah akai amma kuma ba su tsaya sun gyara ba suna zargin wasu wale taqullaha azza wa jalla fi anfusihim su ji tsoron Allah ubangiji subhanahu wataala akan kansu wal yuhasibu anfusahum qabla an yuhasabu siyo kansu hisabi kafin ai musu wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wannan shine karshen wannan littafi ko wannan lacca ta ainihin malam Abdulsalam bin Barzis al abdulkarim Allah ya saka mashi alkhairi abinda muka faɗa ya zama daidai ya dace da abinda yake shine abinda Allah yake so muna fata Allah ya bamu ladan karantawa bamu ladan masu saurare Allah ya ba su ladan saurare kuma Allah ya bamu ikon aiki da abinda yake ciki na gaskiya wanda ya zama kuskure da tuntuban harshe da rashin iyawa ko mantuwa Allah ka gafarta mana Allah ka sa mu cika da imani wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sallam وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته